بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولكن أيها مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya ta juma'a safiya ce ta 26 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alif 444 wacce ce daidai da 23 ga watan tara shekarar 2022 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatun daura a cikin wannan littafi mai suna al'ilaju bin ruqa min alkitabi was sunna wallafar babban malami sa'id ibn ali ibn wahaf al-qahtani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ajiya mun tsaya ne a inda malin ya karkare mana bayani dangane da magungunan da mutum zai sha na maganin bakin ciki da dukkanin wata damuwa da dukkanin wata matsala da ta faru da shi a rayuwa muka karanta addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato bayar Allah ta'ala ya samu dace to bayan wannan in ba manta ba sai mu koma daga baya inda muka ce ilaju amradun nafsiyya din nan to su ma an kabo waɗannan shawarwarin da malam ya bayar za su taimaka maka wajen magance matsalar bakin ciki da damuwa Allah ta'ala ya samu dace malam ya ce tasi'an sai na tara ilaju al-maridi li nafsihi mari lafiya yi wa kansa magani mare lafiya ne ba shi da lafiya kuma yana da daman da zai iya yin tofi wa kansa don ya sami lafiya to nan zai iya yi wa kansa rukuya ba sai wani ya yi masa ba ya zai yi ga shi nan hadithin imam muslim an gane wannan ko shi ne malin ya ce ba manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ضع يدك على الذي تألم من جسدك wani cikin sahabbai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ya rasulullah lalle ni din nan tun daga lokacin da na musulunta ina ta jin wani ciwo a jikina da zugi ba na iya ainihin wato jure wannan ciwo tun da na musulunta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi to abinda zaka yi da' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika ka daura hannunka a daidai inda yake maka ciwo a jikinka wa qul kuma ka ce bismillahi thalatha ka ce bismillah bismillah bismillah so nawa sau uku wa qul sab'a marratin kuma ka faɗi wannan so bakwai كشيء أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر هكذا كرنت ونن أنهم واتو الدعاء أنقال وننكو بأدعاء تجنفي أعوذ بالله ناني من سر الله وقدرته دقدرنسا ma'ana ina neman tsarin Allah kuma ina neman tsarinsa da ƙudiransa min sharri ma ajidu daga sharrin abin da nake ji a jikina na ciwo da raɗaɗi wa uhadiru kuma nake ainihin wato jin tsoronsa a koda yaushe dinga faruwa da jikina an gane wannan ko wannan yana daga cikin waɗannan kalmomi masu albarka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wannan sahabi nasa jama'a mun gane wannan ko saboda haka yana da matukar muhimmanci jama'a mu kula da wannan kai da kanka za ka yi wa kanka magani an gane wannan ko imam muslim ya fitar da wannan hadisi hakanan imamu ibn majah ya fito ai ya fitar da wannan hadisi an gane wannan ko daga Uthman ibn Abil As al-Thaqafi Allah ya kara mishi yadda a riwayar Muslim cewa yi yace ya Rasulullah lalle ni din nan nazo na musulunta da nazo na musulunta sai ya zamto akwai wani ciwo sai ce ma wa qad kada yubtiluni wannan ciwon ya kusa yi min kace-kace a jikina an gane wannan ya lalata min jikina ya haifa min da matsaloli iri daban-daban sai ce faƙala linnabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni a'a abinda za ka yi ij'al yadaka al-yumna alayhi ka sanya hannunka na dama akan ina akan daidai inda yake maka ciwo din kenan hannun da ake suna ɗaura hannun menene mun samu ƙari ko an ce an ce ya daka ma'ana ya daka aliyumna hannunka na da dama to kuma in daman nake ciwo fa ya za ka yi ka tsora na hagu kun gane karatun wancin da ya ce ba a ya daka bai ƙayyade ba kenan ko a ina ne gwargwadon da za ka iya a hannayenka nan akwai inda hannun hagu zai iya taɓawa da sauƙi hannun dama zai taɓawa da sauƙi ba mun gane wannan to tun da haka ne sai za ka yi amfani da kowane hannu amma dai wanda aka so ka fara amfani da shi kamar yadda zuwa wannan lafazin hannun mene hannun dama an gane wannan ko yake ka sanya hannunka na dama alaihi akan wannan wurin ka ce bismillah an gane a ita wannan riwayar a ita wannan riwaya da zuwa cikin sunan ibn majah ta dan saba ta muslim wannan riwayar muslim ce mai cewa ba yadaka ala alladhi ta'allama min jasadika an gani riwaya ce ta wani yace imam muslim an gani kace a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir wannan riwayar muslim ce a riwayar ibn majah shine wannan karanto mana yanzu sai ce wa kada yubtiluni sai ce da yadaka al-yumna ko ij'al yadaka al-yumna alayhi wa qul kace bismillah shi kuma wannan lafazin bismillah a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu sab'a marratin ice ka karanta wannan so bakwai kun gane kuwa yawwa kenan akwai bambancin lafazi lafazin muslim a'udhu billahi wa qudratihi من شر ما أجد وأحاذر لفظ ابن ماجة شكو يا ميكينا يا زول قاري اللفظ أعوذ بعزة الله كاغني ina neman tsarin Allah da buwayar Allah an gani ina neman tsari da buwayar Allah ya Allah da buwayar ka nake neman tsari daga menene min sharri ma ajidu daga sharrin abin da nake ji a jikina wa uhadir kuma nake jin tsoronsa saboda ciwo ne ya ce wa ƙwadi kare yubutsilu ciwon ko da zai ragargaza maka jiki ya zama ka rasa lafiya ta dindindin ai akwai matsala ko dole wannan zai bayi mutum tsoro kun san me ya faru Uthman ibn Abil As sai ya ce fa qultu dhalika sai na dinga karanta wannan fashafani lahu sai Allah ya bani lafiya ma'ana wannan fawun din limubadara ina yi sai Allah ya bani lafiya mun gane wannan amma jama'a ku kiyaye ba lalai bane kana karantawa so daya a wannan ranar ya warke kullum ina gaya mutane wannan magana wasu to ai na karanta sono ma ina karantawa in za ka yi ta yi ne ka yi safi ka yi rana ka yi yamma ka yi dare ah yiwu magani ba na muna ka asibiti ba yanzu ne ke fama da matsalar sankara ko kansa ya ake masa ya je asibiti a bashi magani na wata ɗaya in ya shanye ya ƙara komawa ko matsalar fata in ka je sayi ko ɗauko tv za a baka magani na wata ɗaya in ka shanye ka ƙara komawa in ka shanye ka ƙara komawa in ka shanye ka ƙara komawa ana yi ma ana canza wasu magungunan to wannan tsari ne na likitanci jama'a saboda haka tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma is applicable a wannan tsarin kada ka ce ai na karanta so ɗaya shikenan ko rukuya ce jama'a duk wanda zai gaya maka cewa za a yi rukuya so ɗaya tal a warke a lokacin gaskiya wannan ya magariya waraka ta wane ne ta Allah ce saboda haka wanda ya so ya karanta su da yawa gwargwadon bukata Allah ta'ala zai bashi lafiya jama'a ina fata mun gane wannan Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato tsare mana imanin mu ya kuma datar da mu zaka jama'a kun ji wannan hadisi kamar yadda ainihin wato ya kawo Allah madaukakin sarki ya samu dashi wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi a lambin hadisi na 2202 haka nan al-Imam Ibn Majah shi ma ya fitar da ainihin wato wancan hadisin kamar yadda ainihin wato muka yi ainihin wato bayani haka nan a cikin sunan Abi Dawud shi ma ya fitar da wani bangare na ainihin wato wannan hadisi din kamar yadda ya zo an gane wannan ko shi ma a riwayar imam abu dawud cewa ya yi imsahu bi yaminika sab'a marrat ka shafa wannan wurin da yake maka ciwo ka karanta wannan su bakwai an gane wannan ko wa qul a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru an gane wannan ko ko min sharri ma ajidu sai ce fa fa'altu dhalika fa azhaba Allahu azza wa jalla ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم كنت جماعة yace da nayi haka sai Allah ya yi mu ban gushe ba ina umartan iyalaina da su dinga karanta wannan addu'ar idan ba su da lafiya kuma ina umartan wasu mutane ma kuma gashi Allah ta'ala yana ta amfanar da su kina kun ga addu'ar bata keɓance Uthman ibn Abul As ba addu'a ce wacce ta shafi kowane mutum daga cikin wane daga cikin al'ummar musulmi wa'alaikun musulam ƙwarai da gaske ana yi ƙwarai da gaske Allahu akbar to jama'a kun ji ga practical a wurin malam abubakar ciyaro ne ya zo da ciwon ciki yana ciwon ciki tun da ya sanya hannu a wurin ya karanta ma yaran nan take warke kuma bai ƙara complain wannan ciwon cikin ba ina fata mun gane wannan abin da ya sa muka ce ba lalai ba ne don wani kada ya ɗauka cewa in yayi a lokacin akwai tsarkin zuciya kamar yadda muka faɗa akwai ƙarfin imani shi ma yana tasiri haka ne akwai kuma ƙaddara ita ma tana aiki in Allah ya rubuta cutar sai ta yi tsawon kwanaki kaza ko za ta ɗauki lokaci kaza sai ta ɗauki wannan lokacin da kafin Allah ta'ala ya ainihin wato ya yi ta na'am yawwa to kaga duk waɗannan jama'a yana da matuƙar muhimmanci ya zamto cewa muna da ainihin wato ƙoƙari akan wannan ainihin wato ɓangare din Allah madaukakin sarki ya ainihin wato datar da mu baki ɗaya da haka jama'a kun ji Allah ta'ala ya samu dace العاشرة نقوم علاج المريض في عيادته يوى مري لافيا ما غني يا ينغيشيش كاجي غير مري لافيا ينا فاما لجي منظم الله صلى الله عليه وسلم يجي ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله باب وني مسلم مسلمي باوا دزي جي غير دون uwansa musulmi shi ma kuma musulmi lam yahdur ajaluhu amma wanda ajalinsa bai riga ya zo ba ku gane ciwon ajali baya jin magani wallahi baya jin magani gashi manzo Allah ya faɗa hatta addu'a ce zaka yi dan uwanka amma ce lam yahdur ajaluhu wanda ajalinsa bai riga yayi ba in ajali ya riga ya jama'a sai fa mutu eh sai dai kawai magunguna su dinga yaudarar likita ce a canza mishi magani kaza ka ana gani ka ka ka ka ana gani magani kaza ne me sauka bashi wannan maganin ai kaza ya kamata ku bashi in an bashi ma sai aka yafi wancan lalacewa me yasa Allah yana son ya ɗauki bawansa ne alhali ya wanke shi sumul daga dukkanin zunubansa kafin ya je gare shi yana daga cikin rahmar Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa mun gane sau daga jama'a shi ba komai za mu dinga yin raki a kai ba ba komai za mu dinga babu shakka babu daɗi amma ya za ka yi ƙaddarin Allah ce an gane Uzun Allah ce fa yaqulu sab'a marratin sai wanda yaje gaida mara lafiya ya karanta wannan so bakwai yace as'alullaha al'azima ina roƙon Allah bai girma rabbal arshil azim ubangijin al'arshi mai girma an yashfiyaka ya ainihin wato warkar da kai mun karanta wannan a baya ko yawa shi yasa ba za mu yi karanta karantawa ba أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك منذ التي إلا عوفيا فتسي ألا يباش لا فيها ككان تامي وانا سوبك جماعة دون ألا وميد وانا أمزين سنة بس كذا فتجمر لا فيها با كان يزوى السلام عليكم كل جمع جيسا ما لن يجيكي لا بأس طهور إن شاء الله شيني وانا بهاش يتشوى أبنيني ألا يسألك تركين جيكيني an gani ma'ana kankaran zunubai ne haka manzon Allah ke cewa in yaje gaida mara lafiya la ba'sa tahurun insha Allah babu laifi wannan sarkaka ne in Allah ya yarda daga zunubai daga dukkanin kurakurai mun gane wannan to sai ka karanta masa wannan daga gefe kake a ina kake sai ka ce mishi as'alullahu al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka as'alullahu al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka kai ta karanta wannan kana kirga dan yatsan ka so bakwai ka gama shikenan an gani kana kammala sai ka juya ka tafi kai masa fatan alkhairi wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Imam Abu Dawud kuma hadisi ne wanda ke sahihi الحادية عشر نقوم شادية علاج القلق ما جن مثلا الدموع قوم شيء firgici wal faza'i fi naumi da kuma firgici a cikin bacci galibi bacci da muke zuwa yi mu kasa yin bacci shedarin aljanu suna da alaka da wannan rashin bacci kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kuma galibi wanda suke fama da wannan za ka ga ba sa addu'an za su kwanta ko kuma a tun da yamma mutum bai yi alkarin yamma ba sai aljanin ya zo ya samu ya shige jikinsa to ne ko da kayi addu'a za ka samu kariya gwargwado abin da ka samu tun da ya riga ya shiga jikin ya zauna daram a jikinka zai hana ka bacci wani kuma zai dinga kewaya ka ne zai dinga kewaya ka ne ya ta maka buruntuwa ɗaki ya bugi wancan kwanan ka dinga jin kamar motsin bera kamar motsin tsaka kuka dinga da wata tsaka ta wulka kai ta neman ta ka kasa ka ji kamar burintun wani dan bera ka neme shi ka rasa duk shaidanu suna irin wannan iskanci ina fata an gane wannan eh kuka dinga jin kamar ana jifa akan kwanan gidan kwan kwan kwan kwan kwan kwan kwan ko kamar ana buga wani kwano ko kamar ana wasa da kwanuka kamar ana bari buruntu birrim birrim ka ji kwanuka suna suna buruntu to irin wannan abin jama'a shedanin aljinu suna yi warai shi yasa mata ku dinga yawaita addu'o'i a gidajenku ku yawaita karanta alqur'ani yana nisantar da shedanu daga gidajenku ku nisanci yawan sa wake-waken nan kiɗa-kiɗan nan fina-finan nan a kiyaye su jama'a a gidajenmu ku kiyaye su idan muna son zama lafiya don waɗannan fina-finan da muke yawan kallo da abubuwa irin suna jawo mana shaidanu a gidajen ba mu sani ba tsakani ga Allah duk inda aka kunna waka wallahi sai shaidani ya zo wannan wajen baka ci addu'an da zaka yi a gida ka ci ka hana shaidani shigowa bayan ka kunna kiɗa kana kunna kiɗa ka kita alfarman Allah sai ba shaidanu kuma dama a kanka magana ta ƙare ce to ainihin addu'a kafin sa kiɗan addu'ankin addu'ankin mai sannu ki keta alfarman Allah sannan kuma Allah ya gyale ki jama'a mun gane wannan Allah ya shiryar da mu to wannan hadisi dai hadisi ne wanda yake imamu abu dauda ya fitar da shi haka nan imamu tirmidhi haka nan imamu malik haka nan imamu ahmad kamar yadda zamu zo mu ji ala ikhtilafir riwayat dan so nakan an yi mana taujihi ne jama'a in dau kuma inda hadisin yake da sabani riwayoyin da fa'idojin da ke ciki saboda wannan wata yadda dama ce muka samu kila daga wannan dama kuma sai bayan wasu shekaru malala in ana raye sai dai kuma an zo a cikin wani karatun daban in gane ba kuma lalle ya zama kowannen yana halarci a nan ba haka ne Allah ta'ala ya samu dace malam yace a'udhu bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa sharri 'ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahduruni mun karanta wannan ma a baya amma ba dan ƙara karantawa saboda ran da aka yi ba gyara speaker ba kila wasu ba su ji ba daga gida أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروني أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروني dalilin da yasa nake zuwa kan lafazin karshen nan wa an yahdurun ban ce wa an yahdurun ba ku gane kasara ce a ƙasa an yi hazafin ta ne saboda mene sai ka sa nunul wiqaya nunul wiqaya in ji malaman nahawu illa ba kowa zai iya gane wannan ba Allah ya ba da ladan sauraro ne na fata an gane wannan asali kalmar wa an yahduruni ne an gane wannan da wawul jam wannan wawun lil jam an gane ma'anan wannan ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga fushinsa da uqubarsa da ce azabarsa wa sharri ibadihi da kuma dukkanin sharrin bayinsa wa min hamazati shayatin ina neman tsarin Allah daga dukkanin wani waswasi da dukkanin wani kullakulli da sake-sake na shaydanu kaga kace ashay ba ce shaytan ba ashayatin ma'ana ashe ba shaydani kwaya ɗaya bane yake zuwa zuciyar mutum ya ta masa mene ya ta masa ziga-zigi ya ta masa kullakulli da sake-sake an gani wa min hamazati shayatin haka nan ina neman tsari daga ainihin wato hamazati shayatin su ne mene wannan wasi da saƙe-saƙe na shaidan wa an ya haɗoro ne hakanan Allah ina neman tsarin kada kalmomin ka cikakku kada su halatto inda nake riwayar imamu abu dawuda rahimahullahu ta'ala wannan hadithin ya rawaita shi ne daga amr ibn shu'aibin an abihi an jaddihi man sai zai tuna wannan karatun akan fa malamin da kan wannan isnadin شادي إن كجي إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد نمي حسن كو صحيح إسناد ني حسن أن قال وأنه كو يوا آه نعم سي آه يجي تشيوا معنى waye kenan shi baban waye jaddihi din eh abdullahi dan amru dan as Allah ya ƙara mishi yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana yu'allimuhum ya kasance yana karantar da su min al-faza'i daga firgici an gani kalimatin wasu kalmomi shine faɗin ka a'udhu bi kalimatin lahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahduruni da yawan mata masu firgici zaka ji mata tana cewa tana yawan jin tsoro ba firgici bane wannan ko gaban tana yawan yankewa ya faɗi an gane shine faduwan gaba ka ji kawai nan da nan ijefar ga ras ras ras yana bugawa fasakan bilin to wannan ya kamata mutum sai ya kokari ya zama yanayin wannan addu'ar an gani shine maganin wannan firgicin da kake yawan ji in kana yawan yi Allah ta'ala zai kuran yadda wannan daga damuwar zai yayi maka wannan matsalar ta shedanu a tare da kai an gane wannan ko sai imam abu dawud ya ce wa kana abdullahi ibn amr yu'allimuhunna man aqala min banihi tun daga lokacin abdullahi dan amr yake koyar da ƴaƴansa duk wanda ya hankali a cikin su sai ya karanta da shi wannan addu'ar yace ka rika yawan yi saboda neman tsari daga dukkanin firgici mun gane wannan ko wa man lam ya'qil wanda ko bai hankali ba katabahu fa a'laqahu alayhi sai ya rubuta wata ƴar takarda sai ya bakala mishi a wuyansa a matsayin mai a matsayin kariya wannan addu'ar me yasa na kawo wannan magana kawai ne shi to ai gashi an buɗe sabon kofa a'a ya tabbata a hadisi sahabin manzon Allah yayi da haka malamai sun ce babu laifi wata addu'a ta neman tsari amma dai kada a dinga shiga da ita ina bayi bayan gari wannan wurin sai a cire ta aje ta in an fito da shi dai a makala mishi kayansa amma kada a rubuta wani abu sai mai sai waɗannan addu'o'in da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ima ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace wannan riwaya kenan ta wane Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala as-Sijistani waye asalin sunan Imam Abu Dawud ne hmm duk mu hada sunayen kwallo mun haddace sunayen yan fim amma za mu ce rawahu abu dawud rawahu muslim rawahu al-bukhari duk mu san sunayensu ba a asalin sunayensu na yanka muke magana asalin sunayensu sunan imamu abu dawud sulaiman ibn al-ash'af as-sijistani sulaiman ibn al-ash'ath as-sijistani yana da kyau jama'a mu rike sunayen waɗannan mutane mutanen kirki bayan Allah sun yi ma addini hidima sun rawaito mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muke bauta Allah da shi amma ba mu san sunayen su ba mun haddace sunayen mawaka mun haddace sunayen yan gala mun haddace sunayen yan kwallo mun haddace sunayen yan siyasa duk ba shi da muhimmanci haddace wannan sunayen jama'a wannan ma yafi muhimmanci har ma ka rike shekarar da aka haife shi shekarar da ya rasu an gane wannan su daga sunan shi kenan Suleiman ibn Ash'ath as-Sijistani Allah madaukakin sarki ya ji kansa dalibi ne na al-Imam al-Bukhari yayi karatu a wurin wani al-Imam al-Bukhari waye sunan Imam al-Bukhari shi kuma ban ji ba Muhammad ibn Isma'il Abu Abdullah shine lakabinsa alkunyarsa an gane wannan ko al-bukhari kuma shine nisbatuhu an gane ko ni ba zuwa garin bukhara sunan garin kinin bukhara tana nan a wani ƙasa yanzu tana wuraren mayawan sunan ƙasa kusa da afghanistan uzbekistan ko tajikistan ko dai waɗannan ƙasashen na yankin ƙasar rasha ana aka haifi al'imamu al-bukhari ba ba larabe ba ne amma ya je koyi larabci ya zama masta ya zama babban malami wanda duk duniya ana jinsa shi ne amirul mu'mini na filhadif Allah ta'ala ya ji kansa daga jama'a kun ji a riwayar imamu a tirmidhi shi kuma yawa tirmidhi waya sunan shi waya sunansa imamu tirmidhi waya asalin sunansa ya kamata mu ringa dan kwankwasawa ko saboda mu dan san sunayen mazajenmu waɗanda suka rawaito mana addininmu ba su bane sunayen an gala duk yi watsa shi ban ji ba ya nam yanzu ya ce ya nam sunansa muhammad ibn isa ibn saura at-tirmidhi an gane shi ma ana masa alkunya da abu isa kina abu isa muhammad ibn isa ibn saura at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya kuri za mu dinga ɗan kawowa duk da wasu baya masa daɗi ƙila karatu ba ya kai ka koyi karatu a baka a baka maganin bane ko an baka maganin kuma ya kamata ka san sunayen mazaje da mutanen kirkin suka roce maka addininka Allah malaukakin sarki ya dace da mu a riwayar Imam Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin gacan an ce kawai firgici ma'ana kowane irin firgici in ka karanta wannan addu'ar Allah ta'ala zai yayi maka shi ka gani tayyib a riwayar imamu at-tirmidhi yace idza fazi'a ahadukum min nawmi min fi nawmi idan ɗayan ku yayi firgici a cikin bacci yana firgita yana firgita ya farka daga cikin bacci to sai ya karanta wannan addu'ar an gani يجي أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروني جماعة منكر من قالوا أنكم يوا سلاك جماعة ينادق أنهم واتوانا أتكين شرح شرح إمام أبو داود شرح الترمذي ينا بيان شيوا wannan ya nuna cewa ashe waɗannan addu'o'i jama'a suna ainihin wato magance matsalar rashin bacci al'arak kamar yadda za mu zo mu ji a riwayar imamu malik ibn anas a cikin al-muwatta an gane wannan ko to a riwayar al'imamu a tirmidhi sai ya ce fa'innaha lanta zurrahu mazu Allah ya ce domin wannan firgicin da mutum ya farka da shi ba zai taɓa cutar da shi ba matuƙar ya karanta wannan addu'ar fakana abdullah ibn amr yulqinuha man balagha min waladihi wa man lam yablugh minhum katabaha fi sakkin thumma 'allaqaha fi 'unuqihi hadha hadithun hasanun gharib inji imamu at-tirmidhi kamar da makaranta a can shi ma sha'ulai na amur yana koyar da waɗanda suka yi hankali suka balaga waɗanda ba su balaga ba ƙananan yara ne ba su iya ba sai ya ɗan rubuta a wata ‘yan takarda sai a makala musu ita a rataya musu ita a wuya saboda neman kariya daga yawan firgici na ainihin wato yara kenan ko da daddare ne yaro yana yawan wannan firgicin za a iya rubuta ta a takarda an gane wannan da biro kai a rubuta ta ba sai an ce ba sai an nemo tawada ba dole kaji a kallafa wa mutane rubutawa aka ce ko kuwa ai ba ce da biro ba ce da alƙalami ba ce da tawada ba ce da wayo dama shi ma biran ba tawada ba ne ko dan ya kasance bulu ko kuwa tun shi ma tawadan ayyinsa ake yi ko shi ma wancan yi aka yi a gare ɗaya ne ba da bambanci an gane wannan Allah ya samu dace wa alaikum salam kawai cewa aka yi a rubuta a rataya an gane wannan because ita ka'idar ana son a sa ne ba wai shi wannan nanadewan da ake yi saboda lalacewa ne ka gani kila ruwa kada ya taba kila wani abu sai a sa mata fata ko wani abu kabe da ake yin laya ko wani abu wannan ana yi ne saboda kada wannan abin da aka rubuta ya lalace ka gane wannan ko ta zama wata proof kenan babu laifin an yi wannan a shi ne muke magana a kai an gani amma shi kansa imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala akwai babin da yayi akan haramcin makala dukkanin wani abu wanda ba maganin Allah bane a ciki a cikin wanda littafin nasa na aljami'a an gani littafin sa na as-sunan yayi bayani cewa wanda aka haramta ayi shine wanda bai shafi sunayen Allah da sifofin Allah ba irin na kulumboto da hatimai da ake yi hatimin kaza wani yana yin zira yana zira cewa ka- ka- ka ji jahili ko ka ji jahili ko ba komai mun ji eh wannan abin jama'a yana da muhimmanci mu san shi duk wanda ya zamto akwai wani nau'i na kulumboto ko neman taimakon wani shaidanin aljani ko wani abu wannan bai halatta ba amma wanda ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ainihin wato ya tabbata an gane wannan ko yawwa bari man karanta mana wannan a sharhin Tirmidhi bayan ya kawo wannan hadisin a cikin sharhin sai yake cewa a هذا هو السند فيما يعلق في أعناق الصبيان wannan shine madogaran waɗanda ke ainihin wato nannaɗa wani abu su makala a ainihin wato su sanya a wuyan yara an gani minat ta'awidat wanda ake yi na ainihin wato addu'o'in neman tsari sai ce wa fihi kalam amma gaskiya a cikin wannan akwai maganganun malamai wa amma ta'aliqul hirzi amma daura laya wacce ba ta ne ba addu'o'in neman tsari ba a ciki wattama'im da layoyi irin wanda ake fatan samun waraka irin wanda ake fatan samun wasu abubuwa irin waɗannan waɗanda ba sunan Allah bane mimma kana min rusumil jahiliya wanda galibi irin rubucen rubuce-rubucen da ake a jiki rubuce-rubuce ne irin na jahiliya ma'ana na maguzanci wanda ba na musulunci ba an gane wannan fa haramun bila khilaf yin wannan haramun ne babu sabani a wurin malamai shi yasa dole sai an yi karin bayani kawai yace kaji sun zagi laya kaji kuma sun ci dora ko haka ne to mun ce ga irin wanda ya tabbata sahabin manzon Allah ya in zaka nemi tsari ka nemi tsari irin wannan waɗanda suka yi ina fata mun gane wannan yawwa a to karanta kawai za ka yi shi ma yaron an ce ne a laƙa mishi saboda me bai da hankalin da zai iya karantawa ko ba zai iya haddacewa ba misali ko bai san ma lokacin da ya kamata yi ba ka gane wannan amma shi babba da ya riga ya iya idan ruwanka da wannan kuma magana ko maka da wannan ra'ayi bai taso ba haka ne zai iya shiga kwarai da gaske babu laifi abin da aka ce dama kada a dinga shiga da shi na bayan gida in za a cire sai a cire a aji in an yi masa wanka an gama shi kenan sai a dawo sai a makala mishi abin shi ci gaba da kasancewa da shi ma na ɗan lokaci ne daga lokacin da yawa ya fahimci kansa aka nuna masa yadda ake shi kenan an gane in kuma iyayen za su dinga yi suna tofa mishi shi ma zai yi amfani ina fata an gane kuma wannan ma ya fi kai waye misali ka karanta wa yaro amma in za ka karanta mishi sai ka canza lafazin u'izuka bi kalimati llahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahduruka an gani in za ka karanta wa yaro kenan in mace ce wa an yahduruki in su biyu ne wa an yahdurukuma kenan sai zama u'izukuma wa an yahdurukuma in su uku ne maza da mata ne misali sai ka ce musu ko maza ne zalla ko mata ne in mata ne zalla u'idu kunna wa an yahduru kunna idan mazaje ne da mata wa an yahduru kum u'idu kum bi kalimatin lahi tammat mun gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ya sa mu dace laka jama'a kun ji wannan magana ta ainihin wato al-imam ad-dahlawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi an gane wannan ko yawa wannan riwaya kenan ta Imamu At-Tirmidhi sai riwaya ta Imamu Malik ibn Anas a cikin ainihin wato Al-Muwatta lamba ta 2737 Imamu Malik ya rawaito daga Yahya bin Sa'id an gane yace balagani ya ishe ni cewa anna Khalid ibn al-Walid cewa Khalid dan Walid qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni urawwa'u fi manami ya manzon Allah ana firgita ni a cikin bacci na idan ina bacci ina samun matsala irin ta firgici فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زو الله يتشي دشي قل كريكا تشيوا أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همذات الشياطين وأن يحضرون an gane wannan ko jama'a saboda haka kun ji wannan hadisin kamar yadda ya zo a riwayar arihin wato Imam Malik a cikin Al-Muwatta daga jama'a hadisin nan ya tabbata ainihin wato daga waɗannan malamai haka ne imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi har a wurare guda biyu almuhim jama'a kun ji yadda ake yi sai malamai suka yi bayani a cikin shakin da suke wannan hadisin cewa asali idan kaga kana samun al'arak al'arci al'arak shine daukewar bacci kace to yana da alaka da matsalar shedanu daga idan ka je bacci a shimfidar ka ka ji kayi bacci ya kasa zuwa ka karanta wannan addu'a mun gane wannan ko insha Allahu ta'ala za ka yi baccinka ko ka tofa a ruwa sai ka sha ina fata an gane duk magani ne in ma shaɗan na jikinka ne kaga Allah zai me zai kora maka shi ya baka daman yin baccinka to ko da za a sha magani ne ya zama ga maganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a thaniya ashar na goma sha biyu ilajul humma yadda ake maganin zazzabi zazzabi yaro yake yi jikin shi yana daukan zafi jama'a ba kallon shi za a dinga yi ba ana sannu ana marfifita ba haka ake ba zazzabi ya fi karfin fifita jama'a zazzabi ya fi karfin fanka kadai an gane wannan eh قال النبي صلى الله عليه وسلم منزون الله صلى الله عليه وسلم يجي الحمى min faihi jahannam zazzabi na daga cikin numfashin wutar jahannama an gani fa'abriduha bil ma'i don haka ku dinga sassautawa kuna sanyaya wannan zafin zazzabin da ruwa in ba haka ba kuwa zai shine jinin yaro kaf ɗan mintoci kaɗan za ga yaro ya galabaita ya fita hayyacinsa saboda zafin za ka ji har ya wuce tunani to wannan fa numfashi ne kawai na wutar jahannama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ga kuma hucinta ina ga kuma kunata zafinta Allah ka tsare mu daga azabar jahannama to jama'a kun ji wannan shi likitancin manzon Allah game da abin da ya shafi zazzabi yaro yana zazzabi sai a nemi tsumma an gani na ce tsumma ba ina nufin fa wanda yake datti ba aiki na datti da shi ina nufin a nemi wani zani ko a nemi wani mai tufafi sai a dinga sanyawa a cikin ruwa a dan matse shi kaɗan sai a dinga sami yaro a jikin shi haka ka kula da kyau cikin yan mintoci kaɗan za ga ya bushe in ka ɗan ɗauka ma ka yafa mai a jikin shi haka da ɗan sanyin kaka damu da rakin da mara lafiya zai amma nan da wasu ‘yan mintoci za ka jikin ya yi sanyi za ka ji kuma akwai bukatar ƙara ɗaukowa ƙarasawa haka za a ta mai wannan tarafi ɗin har zuwa lokacin da zai samu maganin da zai iya halin wato sarar da wannan zazzabin ya zama jikin tunda har gitsewa ya yi har zai koma zuwa normal jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace الثانية وجه حديث الإمام البخاري يروي توشي هكذا الإمام مسلم شما يفتدش علاج اللسعة واللدغة ما جنن أين هو كري da kuma dafi an gani ƙari me ke da ƙari irin zuma irin mene kunama duka bai suke da shi ƙari maciji fa dafi to kowanne daga cikin waɗannan jama'a an gane wannan allas'a shine dafi an gane alladgha shine mene ƙari ƙari to ya zaka magance ƙari yayin da ya faru ku gana manta ban ambata mana ba inda muka karta kai ilajul jirhi din nan ko maganin me ko gaba ne eh mun yi a baya ko maganin gyambo maganin rauni to na manta an gaya muku ta fa'ida game da yanin gizo-gizo yanin gizo-gizo wannan kada a dinga cire shi a gida duka duk wanda ya yanke a gida yanka mai girma wanda jini ke ta zuwa a je a yago a yayi wannan ainihin wato yana ta gizo-gizo a sa a wurin da izinin Allah kana sawa zai ɗauki wani jinin if zai ɗauki da izinin Allah mu wannan mun gwada ba ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba ashirin ba na'am yawwa to kaga shi kenan magana ta ƙare ga ashahid saboda haka wannan ya da muhimmanci jama'a musan wannan karatun kana yankewa din ko ciwo ka ji kai tuntube ya zama wurin ya ta zubar da jini to ka nemi inda yanin gizo-gizo yake sai ka yayo yanan sai ka sa akan ciwon da izinin Allah nan da nan zai tsere wannan jinin da izinin Allah an gani malam ya ce a na'am taqra'u fatihatul kitab za ka karanta fatiha ma'a jam'il buzaƙi tare da tofa yawu an gani ka tattaro yawu a bakinka in ka karanta fatiha wa taflihi ala las'ati ka tofa akan wannan wurin da maciji ya sari ko kunama ta harbi ko zuma ta harbi duk wani nau'in mene ƙari ko dafi da zai shiga jikin mutum an gane wannan wannan hadith ne sayin sahihul bukhari a kitabu tib a babu ruqayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan ko kamar yadda ya tabbata hadithin wani abu sa'idin al-khudri Allah ya kara mishi yadda الثانية نبي يمسح عليها بماء وملح mutum zai shafi kan wannan ciwon sai a nemo ruwa a ɗan kwaɓa gishiri a kwaɓa mene gishiri sai a makala a wajen ma'a ƙira'ati qul huwa qul ya ayyuhal kafirun wal mu'awwidhatayn a karanta qul ya ayyuhal kafirun a karanta qul huwallahu a karanta falaki a karanta nafi a tofa a wajen da izinin Allah zai fitar da wannan dafin in dafin maciji ne zai fitar da shi in ƙarin kunama ne zai fitar da shi in ƙarin cinnaka ne ma duk zai fitar da shi haka suka ci ina fata an gano na jama'a ƙwarai da gaske haka jama'a yana da matuƙar muhimmanci mu kula da wannan wannan hadisi imam tabarani ya fitar da shi a cikin al-mu'jamul kabir al-mu'jamus saghir an gane wannan ko hatta imam al-albani ya inganta hadisin saboda haka jama'a kun ji kuma tajruba ta likitanci ta nuna tabbatan wannan abin jama'a eh so dai ne karanta ma yayi cewa tabbas gishiri yana yin wannan duk abin da ya cije ka a hannu ka rasa gane shi yana cizo ka kwaba gishiri ka sa a wurin in Allah ya zuwa dan wani lokaci gishirin zai tsotsa wannan dafin ko dafin kunama ne yana kai komo din nan ya je ya dawo ya je ya dawo muka sa gishiri a wajen da izinin Allah yana tsotse wannan dafa ya fitar da shi sai dai kasan mutanen ba haƙuri ko mutum su yake kamar ɗauke ruwan sama ɗif ba ne kai ai ƙaddaran Allah da hukuncinsa yana aiki in Allah bai so a warke a lokacin ba ko me za a yi ba za a warke ba ko zaloken din ma da ake yi saboda ɗan sassauta zafin domin ɗan lokaci ma ba za ta yi aikin ba sai a yi ta yi wacce har guda uku aka yi masa wallahi ba to ina ruwan Allah la shifa'a illa shifa'uk an gani shi ma shi shi likita kawai ba da magani ne amma waye mai warkarwa Allah jama'a mun ji wannan ko Allah ya ba mu kiyayewa الرابع عشر علاج الغضب yadda ake magance fushi fushi menene fushi menene bacin rai menene damuwa a ana son ku yi bayani menene fushi kawai shi sai ya fushi ta ba shi wani fushin na me malamai suka ce wani canjin yanayi ne da ke samun zuciyar ɗan adam na damuwa ko wani abin da take kyama sai wannan abin ya dugunzuma zuciyar ya zamto ta ƙara bugu da harba jini fiye da yadda ta saba tana yi haka ne kun yadda idan mutum ya fushi wani zaka ko magana baya iya yi in kuma zai magana sauri sauri zaka je yana magana saboda me zuciyar tana bugawa da sauri da sauri kuma galibi wannan tana faruwa da ingizawa irin na shedan shedan zai zo ta ingiza ka yana ƙara tunkuɗa jinin saboda kayi kayi kai sharri kayi kayi kai sharri haka yake so abu ɗan ƙarami ya faru yana faruwa kai ta fushi kana bala'i ka gama ɓata da kowa sai ka dawo kuma ka zo kuma kai tagumi wani ma sai ya fashe da kuka ce o me kai ne wannan abu subhanallahi wa yu Allah na me kai ne wannan abun kaza da kaza kai tana dama amma lokacin ana ce maka wani bari kana wallahi ba zai yi ba dan kaza kazanka sai na ci kaza kazanka kai ni ba ba mu irin wannan sai in kashe mutum da ba ma yi ka je kuma a ji a ɗaure ka da kalma don malamai ke cewa alkalimatu tamlikuha alkalimatu tamlikuha ita kalma kai ke mallakarta in aqlaqtaha ko in qallaqtaha malakatka amma daga kaface ta to yanzu ita ke mallakanka na farko in kai mutumin banza ne za a gane in kai mutumin kirki ne za a gane in kai na Allah ne za a gane amma kafin kai maganan ba wanda ya sai baka fassara ya ce ga abin da kake nufi shi yasa jama'a ba dinga yin taka tsantsan duk fushi in an yi manzo a ce laysa shadidu bisur'a ba mai karfi bane gwani wajen iya kai da kokowa da iya fada a'a innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab manzo Allah ce mai karfi na gaskiya shine mai iya mallakan zuciyarsa yayin da ya fushi an gane wannan ko da ta'ala ya samu dace علاج الغضب يكون بطريقين أنا ما كان شيء مثلا فشيني تهنيو يقول أبيو الطريق الأول هنيا تفرقو الوقاية نيمان كاريا كذا ما كيف فشم شما ما كان فشيني أبو don wannan wanda ya yi wajen manzon Allah ya ce ausi ne manzon Allah ya ce mishi mene la taghdab faraddada miraran qala la taghdab sai kada kai fushin fushin kakka yi kun gane kuwa ma'ana in an maka abin ma za ka yi fushin ka san yadda za ka yi kakka fushin in kuma ka riga ka fusatan to kuma kada fushin ya sa ka aiwatar da wani abu mummuna sanadiyyar wannan fushin mun gane karatun manzon Allah yawwa malam yace wa tahsulu bi jinabi asbabil ghadab wannan yana samuwa ne ta hanyar nisantar dukkanin abin da kasan zai iya fusata ka wa min hadhihi asbab daga cikin sabubban da ke ja mutum ya zama mai yawan fushi al-kibru akwai girman kai duk mutum mai girman kai zaka yana da yawan fushi girman kan da ke da fassara fa irin na manzon Allah ba irin wanda muke fassara mu galibi takama ne muke ce mai girman kai bahaushe na ce mai girman kai takama ne ke ce mai girman kai haka ne ya fito a cikin motar shi na mutane wani girman kai a wannan sunan shi takama an gane wannan ai sunan wannan mene jiji da kai amma kalmar girman kai a addinance tana nufin batarul haqqi wa ghamdun nas kin karɓar gaskiya da kuma raina mutane duk wanda zai gaya ma maganan gaskiya ya maka nasiha ko ya tunatar da kai kana ganin bai isa ba kai awa kai har ka isa ka zo ka sami ni ka gaya mun ka ci zaka wannan siya can can can ga su gada ta bace ne sosai saboda haka kaga wannan shine asalin girman kai inji manzon Allah sannan ka raina mutane ka dinga ganin duk sauran mutane ba su kai ka ba kai kafuwa ne kafuwa ne wani ma kafi shi wani ma kafi shi sannan an gaya ma gaskiya ka ki ɗauka wannan shine girman kai in ji annabi muhammad to girman kai jama'a yana yawan sa fushi ka lura da kyau duk mutum mai girman kai in kana gaya masa gaskiya baya da ya karba kuma zai iya fada da kai zai iya bata maka suna a gari zai iya zagin kai ci mutuncinka kuma da yawa har ɗaliban ilimi suna da wannan ɗabi'ar wanda yake sunan malanta ko yana koyan ilimi za ga akwai masu irin wannan an gani har a waye gari ya zama fajiri me ma'anan fajiri wanda duk lokacin da aka yi wata tattaunawa da shi ko jayayya sai ya yi barna sai ya wuce iyaka akan mutane kaman kai wani wallahi ƙarya kake duk sai ga an fara cire riga za a daku eh wani ba za a dakun ba amma kuma da shi kyauta wal i'jabu bin nafs da kuma jiji da kai an gane tun yana jiji da kai yana sa fushi wanda bai kai ka ba ko wanda ka raina shi kake ganin bai kai ka ba da ya raɗa maka abu ɗan kyas sai ka je ba za ka yi haƙuri ba shi yasa galibi ba kasafai Allah ke wa mutum ni'ima ya zamto mai haƙuri ba ya zamto ko mare fushi ba ko mota ce ran kasuwa kana mota ka wani ya zo dan gigiya maka mashin ɗinsa dan ba kawai ya dan shigo zai dan ci laraba sai ka ji wani kawai da ashir zai kama wani ko ya fita a motan kawai sai ga ya watsa mishi mari duk wannan abin kayi ne saboda me jiji da kai yana sa yana sa ka kai yawan tafshi muni san ci wannan wal iftikharu da kuma yawan alfahari proud ko inji bature wal hirsul madhmum da kuma kwadayi abin zargi duk mutum mai yawan kwadayi zaka same shi yana da yawan fushi dan in ya nema ba a bashi ba zai yi fushi da wanda ya hana shi haka ne ko baka bane tabbatacce abu ne jama'a wannan eh to wannan ma yana jin yawan fushi jama'a kwadayi abin zargi an gane wal mizahu fi ghairi munasaba da kuma yawan barkwanci yawan barkwanci da ban dariya tumasanci ba tare da bukata ba an gane ba inda ya dace mutum yayi ba irin wannan barkwancin jama'a yana yawan jan mutum ya fushi duk mutum mai barkwanci irin wannan da yawa kana dan mishi abu kaɗan sai ga ya fushi nan da to shi ma wannan yana jan mutum ya yawaita yin fushi a ga sadaja ƙiƙilin dariya ya san wani ya gama lissafa lissafin shi ya fita gaba ɗaya karatu ke zan jama'a kowanne mana zai yi tunanin akwai wani haka ne wani ma hadda suna yanzu ya kira ya ce kun gani ko abin da wani yake ina kallon ku na raɗa ba junanku Allah ya kiyaye karatu kenan kai ma za a ji naka an gani wal hazlu da dukkanin wani yasashen zance duk mutumin mai magana sar sakin zance kawai ka zama koje to duk wanda ya zama koje koje shine mutumin da ke yawan zance da surutu ba tare da bukata ba to irin wannan zaka tada da amshi magana zaka ne magana to ya zaka ce ba haka bane ya zaka ce kaza kaza nan da ne ya fushi an gane shi ma wannan baya da kyau wa ma sha ba hazalika malai ce da irin da abin da yake kama da wannan Allah ya sa mun gane kai karatun ya taba ko ina ko kuwa a inda za mu ɗauki karatun nan mu ɗabbaka shi a rayuwar mu shi kaɗai ya ishe mu wallahi mu sami jarin kyawawan ɗabi'u da kuma halaye mu zama nagari ka Allah ya sa mu dace Allah ya ji kan malamai Allah ya saka malamai da alkhairi mu kuma ɗalibai mu ma Allah ya saka mana baki ɗaya masu koyo tunda ya koya muke ko yawwa al-tariqu thani hanya ta biyu al-ilaj idza waqa'a al-ghadab to yanzu kafin fushi ya faru ne wancan to yanzu an riga an yi fushin wa yanhasiru fi arba'ati anwa' shi kuma ana takaice shi a nau'o'i guda hudu mun gane wannan al'ula na farko al-isti'azatu billahi minash shaitanir rajim kana jin fushi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ina neman tsarin karga shedan wa shedan jefaffe mun gani manzo Allah ya ga wasu mutane suna suna fada da juna ko wandan su manzo Allah yadda mai hadisi ke bada labarin cewa awdaju mai ihmarat awdaju har sai da kasar laraba suka fishi su hatta wannan kumatin nasu sai kaga ya koma ya koma ja saboda tsaban fushi saboda tsinkewan jini tun kudin zuciya mu ma idanun suna yin jajaye aiko yaga idanun sun yi jajaye manzo Allah ya ce kun ga wancan akwai shirin tare da shi na san abin da da zaran ya faɗa to Allah zai yayi mishi wannan abu kai ka ce kai manzo Allah ce ka ce a'udhu billahi ce wa na'udhu billahi zan ce zan ce ku jale shi yayi ta fama da fushin sa kasan mutane kowa da irin sa in har zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan waye kai zaka ce in ga ma dai ka manzo Allah kai ma kuma sai ka fushi kaga ka kyauta ko kuwa eh a rika yin hikima jama mun gani amma kana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma ka faɗi ita da gaskiya bisa ga tabbaci dan ka faɗa ma da wasa ba za ta yi ba ehe athani na biyu alwudu'u mutum yayi alola kai alola alola ne ya rage mene fushi athalitha na uku taghayyaru alhalati allati alaiha alghadban canza yanayin da shi wannan mai fushin yake biljulus in yana tsaye ne ya zauna awil iqtija in yana zaune ya kuma ya kwanta awil khuruji ko ma ya fita daga wannan wurin gaba daya awil imsaki anil kalam ko kuma ya shiru ya daina yin magana kasan in yana wani dan Allah ka shiru man nace ka shiru kuma wallahi ka ji ikon Allah da zarin yayi fushi ko da yana kwafa a ran za ga yana sacewa yana sacewa yana sauka fu fu fu sai iska ta sauka shi kenan sai ga ya kuma to ba ba da ma ya wuce ya wuce wallahi idan ni sauka ya wuce ya wuce ba da ba da kina faruwa ku a ɗabi'un da halaye mu ne da gobe haka ne to jama'a shi ma wannan yana magance matsalar fushi bayan ta faru bayan ya faru aw ghairi dhalika ko wani wannan arabi'a na hudu istihdaru ma warada fi kadhmi al-ghayr ka halatto irin abin da yazo a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah na ladan da za a ba wanda ya kan yi wanda ya kame ina wanda ya kame fushi min thawabi na lada wa ma warada fi aqibati al-ghadab min al-khizlan da abinda kuma mummunan sakamako na yin fushi yake jawo mutum an gane wannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya faɗa ce a cikin aljanna akwai wasu gidaje wanda daga cikin su ana ganin wajen su daga wajen su ana ganin cikin su Allah ya tanaji wannan gidan ne ga wanda ya kyautata magana ya kame fushi kame fushi za a mai za a mai sadaki da hurul aini duk fushi in kai kai hakuri sai a baka hurul aini guda daya cikin aljanna kai ma'ana akwai shagali a aljanna Allah ya mu aljanna wallahi za mu shagali malam za mu ci dadi amma nan duniya muna muna ta cin wuya Allah ka kawo mana dauki wannan shine karshe abin da yazo a wannan babi kuma nan zamu tsaya insha Allah ta'ala Allah ya madaukakin sake sa mu dace gobe zai mu tashi akan al-ilaj bil habati sauda al-ilaj bil habati sauda Allah ya bari ikon zuwa da wani littafi ku sha fal ku sha zantuka zan so mu danyi saboda wasu dan rubuta wasu abubuwa za su taimaka musu wajen samun lafiya musamman yin amfani da hambatar sauda saboda yawancin ciwukan da muke a gidajenmu da sauran ainihin wato muna sababi daban-daban Allah ta'ala ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana marasa lafiyar mu Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah muna roƙonka kai mana jibi na alkhairi Allah ka datar da mu da dacewarka Allah muna roƙonka dukkanin abin da zai zame mana matsala a rayuwarmu da dukkanin harkokinmu Allah ta'ala ka dagile shi Allah muna roƙonka ba mu dawwamin lafiya zaman lafiya a wannan gari namu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mamatan mu Allah ta'ala ka gafarta musu Allah muna roƙonka ka yaye mana bakin cikin duniya da lahira Allah ka sanya mu a gidan aljanna Allah ka tsare mu daga azabar wuta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته